أما بعد عباد الله إن الاستغفار من أجل الطاعات وأعظم القربات يغفر الله به ذنوب المستغفرين فإن قول, الشا... قول القائل أستغفر الله معناه أطلب مغفرته وهو كقوله اللهم اغفر لي والاستغفار التام المجيب للمغفرة هو ما قارن ما قارن عدم الإصرار كما مدح الله أهله ووعدهم بالمغفرة عند قوله فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فقوله سبحانه ذكروا الله أو أي ذكروا وعده ووعيده ذكروا العرض عليه فاستغفروا لذنوبهم أي سألوا ربهم أن يستر عليهم أن يستر عليهم ذنوبهم بصفيه لهم عن عن عن العقوبة عليها يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها فأفضل الاستغفار عباد الله ما اقترن به ترك المعصية وهو حينئذ توبة نصوح ومن ومن قال بلسانه استغفر الله وهو غير مقلع بقلبه فهو داء لله بالمغفرة كما يقال اللهم اغفر لي وهو حسن وقد يرجى له الإجابة وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير الاستغفار وحث أمته عليه فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم مئة مرة وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أفضل أنواع الأذكار التي تطلب بها المغفرة فقال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح, أن يصبح فهو من أهل الجنة وحث وحث النبي صلى الله عليه وسلم النساء خاصة على الاستغفار فقال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فإني رأيتكن أكثر أهل النار والحديث عباد الله يدل على أن الصدقة والاستغفار سبب للنجاة من النار ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار عامة فقال من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار يروى عن لقمان يروى عن لقمان انه قال لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فان لله ساعات لا يرد فيها سائلا لا يرد فيها سائلا وقال الحسن يعني البصري اكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي اسواقكم وفي مجالسكم اينما كنتم فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة ويستحب للمسلم أيضا عباد الله أن يستغفر لإخوانه المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ودعوة المسلم لأخيه مستجابة كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك المؤكل, مؤكل به آمين ولك بمثل عباد الله ومن ثمرات الاستغفار للاستغفار ثمرات عديدة وآثار حميدة أولا أن للاستغفار منزلة عظيمة قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفه استغفارا كثيرا طوبى أي يعني الحالة, الحالة, الحالة الطيبة والعيشة الرضية وتطلق على الجنة أو على شجرة فيها ثانيا عباد الله أن الاستغفار سبب لنزول الرحمة قال الله تبارك وتعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ولا و- و- وتستغفر ال- ولا تستغفر الله لولا تستغفر الله لعلكم ترحمون أن الاستغفار ثالثا عباد الله أن الاستغفار سبب لنزول الرزق والبركة قال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال ابن القيم أربعة تجلب الرزق قيام الليل وكسرة الاستغفار بالأسهار وتآهد الصدقة والذكر أول النهار وال- وآخرة رابعا عباد الله أن الاستغفار سبب في إجابة الدعاء قال الله تعالى فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه رحيم إنه إن إن ربي قريب مجيب إن ربي قريب مجيب مجيب عباد الله فذكر سبحانه وتعالى أنه قريب مجيب لمن دعاه بعد أن أمر بالاستغفار والتوبة قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقد أورد البخاري في كتابه الصحيح يعني صحيح البخاري أن أوائل كتاب في أوائل كتابه كتاب الدعاء هذين البابين يعني الاستغفار والتوبة إشارة إلى أن الإجابة تسر إلى من لم يكن متلبسا بالمعصية فإذا قدم التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته را- خامسا عباد الله أن الاستغفار يكسب صاحبه قوة حسية وقوة معنوية قال الله تبارك وتعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم- ويزدكم قوة إلى قوتكم سادسا عباد الله أن للاستغفار سبب لفتح مغاليق الأمور قال الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار كان له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه ليقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي فاستغفر, فاستغفر, فاستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينجلي إشكال ما أشكل علي وقد يكون وقد أكون في السوق أو المسجد أو المدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي أقول, أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da dukan godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi shine cikakken shirye ya Allah ka shirye mu wanda ya bata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da sahabbansa da iyalan gidansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama ya ku ‘yan uwana masu albarka ya ku waɗannan fuskoki masu daraja ya ku waɗannan mutane da waɗannan zukata masu albarka kamar yadda muke kyautata musu zato Allah ka tabbatar da wannan kyakkyawan zato gare mu hakika daga cikin hanyoyin da Allah ke ɗaukewa mutane zunubai ya yaye musu matsaloli ya ɗauke musu damuwa da kunci ya ɗauke musu ya kawo musu zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa cikin al'amuransu wato istighfar yana daga cikin manya-manyan al'amura da Allah ke yin wannan aiki a dalilinsa malamai sun tabbatar da cewa istighfar yana daga cikin manya-manyan ɗa'a yana daga cikin manya-manyan abubuwan kusanci da Allah Allah yana gafarta zunuban masu masu yinsa da wannan istighfari domin faɗin mutum da zai ce astaghfirullah ma'anarsa shine atlubu maghfiratahu Allah ina neman gafararka kuma shi yana nan ne kamar mutum ya ce Allahumma gafirli Allah ka gafarta mun addu'a ne kai tsaye mutum ya ce astaghfirullah shi istighfari wanda yake cikakke wanda yake tabbatar da rahama da gafara gabawa da alheri mai dimbin yawa shine istighfarin da aka hada shi da kaucewa daga saban Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya yabi bayi daga cikin bayinsa cewa daga cikin babban aikin da suke yi na istighfari suna hada shi da kaucewa aikin sabo kamar yadda ya tabbatar da haka a cikin suratul ali imran Allah ya ce walladina idza fa'alu fahishatan sune waɗanda idan suka aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawunan su suka yi wata tabar gaza zakarullaha nan da nan sai su tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunuban shi ma'anar faɗinsa cewa zakarullah ay zakaru wa'adahu wa wa'idahu sukan tuna alkawarin Allah na rahama suna kuma tuna alkawarin Allah na ukuba da azaba wannan sai ya zaburar da su zuwa ga neman gafara zakarullah ay zakarul arda alai suna tuna cewa za su fa su tsayi gaban Allah Allah zai bijirar da su gaban shi ya musu hisabi wannan sai ya sa su nemi gafara fastaghfaru li dhunubihim ay sa'alu rabbahum an yastura alaihim dhunubahum sai su nemi Allah subhanahu wata'ala da ya suturta musu zunubansu a cikin littafin su da kuma paper su da za su karba a ranar tashin alkiyama da kuma abin da zai Allah zai kawar da su daga ukuba akai an rawaito daga Abdullahi dan Mas'udu Allah ya hada mu da dan Mas'udu a jannatul firdausi kamar yadda ya zo a cikin jami'ul ulumi wal hikam na al-imam ibn rajab al-hanbali Allah ya hada mu da shi a aljanna abdullahi dan mas'ud yake cewa hadhihi al-aya wannan aya ta wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah yace khairul li ahli adh-dhunub min ad-dunya wal wa ma fiha ta fi wa masu zunubi alheri sama da duniya da duk abin da ke cikinta domin a cikin wannan ayar akwai shela ta rahama da gafara ga wadda Allah maɗaukakin sarki ya zarrabe shi da aikata sabo kuma yayi nemi gafarar ubangiji da haka malamai suka ne suka ce fa afdalul istighfar mafi farar istighfari dan adam zai yi maqtarana bihi tarkal ma'siya shine abin da ya gwamutsu da barin sabo wato mutum yana istighfari kuma yana nisantar ayyukan sabo don haka a lokacin zai zama to taubatun ne nasuhatun ko taubatun nasuhun tuba wanda yake karɓaɓɓe gyare ne tsaftatacce wanda ba tubar muzuru ba don haka malamai suka ce wanda duk ya buɗu baki da bakinsa ya ce astaghfirullah kuma zuciyarsa tana rike da wannan magana cewa lalle gafara Allah yake nufi to kamar yana addu'a ne ga Allah cewa Allah madaukakin sarki ka gafarta mu kamar yana cewa Allahumma ghafirli Allah gafarta mu wa huwa hasanun wannan abu ne kuma mai kyau ga dukkanin bawa musulmi da ya mai da hankali zuwa ga yawan neman gafara Allah hakika mutumin da ya wannan kuma ana fatan ya samu karbuwa a gurin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk da cewa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa abin da ya gabatar na zunubansa da abin da zai gabatar kafin rasuwarsa liya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima tare da haka kana sallallahu alaihi wa sallama kathirul istighfari annabi ya kasance mai yawan istighfari kuma ba shi ba bai wa al'ummarsa mugunta ba kuma ya kwadaitar da su kan cewa su yawaita istighfari ga Allah subhanahu wa ta'ala wa hatta ummatahu alai fa qala fi hadithihi ya faɗa a cikin hadisin sa cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiru ya ku mutane gaba daya kaga anan bai annabi bai ware iya muminai ko iya muttaqai ko iya muhsanai ko iya adalai ba a'a annabi ya hada gaba daya yace ya ku mutane gabaki daya tubu ila Allah wastaghfiruhu ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa sai ce fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu fi kulli yawmin mi'ata marra a wata riwaya akthara min mi'ata marra min mi'ati marra ni dinnan ni annabi Muhammadu tare da gatan da nake da shi a gurin Allah manzon Allah ya ce wallahi nakan yi istighfari da tuba ga Allah a yini sau ɗari a wata riwaya sama da sau ɗari nake neman gafarar ubangiji ya shiryar da al'ummarsa zuwa ga mafi daraja da mafi falala da mafi girman addu'ar istighfari har ma ya sanya mata suna sayyidul istighfari shugaba sarki amirul mu'minina a cikin zikirorin istighfari annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaunar da sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su wannan addu'a kuma ya ce liballigu shahidul gha'iba wanda yake nan ya isarwa wanda bai zo wannan taron ba ya ce ku ce allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya allah kai ne ubangiji na babu abin bautawa da dacewa sai kai khalaqatani allah kai ka halicce ni wa ana abduka allah ni bawanka ne wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'ta mastata'tu ya allah ina kan alƙawarinka da abin da kai ɗeba mun gwargwadon abin da zan iya shi zan yi abin da ka tsara mun na ƙarfina na ibada da ƙarfina na biyayya gare ka gwargwadon haka zan iya yi a'udhu bika min sharri ma sana'atu Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na aikata wa kaina na bala'i da zunubi da sabo da cuta da mugunta da keta wa abu'u laka wa abu'u bi ni'matika alayya kuma ina mai bayyana ni'imar da kai min ya Allah ban boye ni'imar da kai min ba hakika kamun ni'ima da yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku kididdige ni'imar da Allah ya muku Allah ya ce ku isa ku kirge ta ba innal ladhina bad alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar Allah madaukakin sarki ya mana ni'imomi da yawa muna bayyana ta gare shi muna bayyana cewa ya mana ba mu boye ba wa abu'u bi dhanbi ya Allah kuma ina bayyana cewa ni mai sabo ne faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allah ka gafarta mun zunubaina domin ba wanda ke gafarta zunubai sai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man qala ha minan nahari muqinan biha wanda ya karanta wannan addu'ar da rana yana mai sakankancewa da ita fa mata min yawmihi qabla an yumsi fa huwa min ahli aljanna ya mutu da wannan ranar kafin rana ta fadi to wannan mutumin yana cikin yan aljanna ومن قالها من الليل فهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة haka kuma duk wanda ya karanta ta da daddare kafin gari ya waye Allah ya kaddara wannan daren shine daren sa na karshe to wannan ya zama dan aljanna haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a nambar hadisi na 5940 da ainihin wato bakwai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba ya kwadaitar da mata kan cewa su dage da istighfari musamman da neman rahamar Allah subhanahu wata'ala manzo Allah ya ce ya ma'asharan nisa ya ku dandazan mata ya ku taron mata tasaddaqna ku dinga yawan sadaka wa akthirna al-istighfar ku yawaita istighfari ga Allah fa inni ra'aytukunna akthara ahlin nari annabi Muhammad ya ce wallahi na ganku ku ne mafiya yawan yan wutar jahannama Allah ka tsare matan mu musulmi daga shiga wuta wannan hadisi al'imamu ibn maja ya fitar da shi a nambar hadisi na dubu hudu da kwaya uku hadisi ne wanda yake ingantacce garari ya garau babu matsala a kansa cewa annabi ya ce mata su dinga yawan sadaka su dinga yawan istighfari astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai ko wannan ki rike ko ka rike ka dinga yawaitawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace abin da yasa nace mata ku dinga sadaka kuna istighfari Allah ya nuna mun wuta na ga mafi yawan 'yan wuta ku ne mata Allah ka tsare mu daga shiga wuta wal hadithu malamai suka ce wannan hadisi ya dillu ala anna sadaqata wal istighfar sababun lil najati minan nar yana nuni cewa a he yawan sadaka da yawan istighfari wato sanadi ne daga cikin salubban da ke dankaɗe jikin mutum daga wutar jahannama musamman a irin wannan yanayi da wannan lokaci da muke ciki wanda ake cikin damuwa Allah da kansa ya ce falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba sai ya ce fakku raqaba sai ya ce au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha mataraba thumma kana min alladhina amanu to wannan shine dan haka annabi ya kwadaitar da mata akan cewa su dage da istighfari saboda wannan wa raghbata fil istighfari amma annabi ya game kowa ya ce dage da istighfari manzo Allah ya ce man ahabba wanda duk yake so an tasurrahu sahifatahu sahifatuhu wato faifarsa littafinsa da za a bahi ranar tashin alkiyama ikra kitabaka kafa bi nafsika alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alayha ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا da za karɓi wannan takarda in kana so ka kalle ta cikin farin ciki in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce falyukthir fiha min al-istighfari mutum ya yawaita istighfari astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai kai ta tuba kana gafara kana neman gafarar ubangiji annabi ya ce ran kiyama za ka karɓi takardarka kuma za ka yi farin ciki da ita karanta littafin sha'abul imani a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in da ɗaya za ka ga bayani dangane da wannan an rawaito daga luqman luqmanul hakim wanda ake ce masa luqman mai hikima ɗaya ne daga cikin manya-manyan bayin allah ɗaya ne daga cikin annabawan allah annabi luqman yana faɗa wa ɗansa yana cewa ya bunayya ya kai ɗana awwidil istighfara ina baka shawara awwid lisanaka alal istighfar ka saba wa harshenka yadda harshenka ya saba surutu to ka saba da istighfari yadda harshenka ya saba musu a temple da musu a kan dakali da musu idan an taru da yamma to don Allah kai kokari in ji lukumanu wannan yana wa ɗansa wasiya ne amma a kai tsaye yana yi wa duk duniya wasiya ne yadda harshen ka ya saba zage-zage da ashare-ashare yadda harshen ka ya saba gulma da cin naman jama'a yadda harshen ka ya saba in mutane sun wuce ka zage su in an ɗauko taɗi ko ka san abin da ke faruwa ko baka sani ba ka tsoma baki ka yi jawabi ka yi sharhi yadda harshen ka ya saba wannan luqmanul hakim ya ce wa ɗansa awwud lisanakal istighfara ka koya wa harshen ka yawan istighfari ka koya wa harshenka yawan neman gafara Allah ka dinga cewa Allahumma gafirli lukuman ya gaya wa ɗansa ga kalmar da za ka dinga faɗa Allahumma gafirli ya ce fa inna lillahi sa'atun domin Allah yana da wasu lokuta la ya ruddu fi sa'ilan baya mai da mai roƙo a wannan lokutan idan ya roƙe shi kaga kenan idan ka yawaita istighfari kai kanka baka ankara ba za ka ci karo da ɗaya daga cikin irin wannan lokutan sai Allah ya karɓa maka gaba ɗaya ya ce don haka shawara ya kai ɗana ka dage da yawan istighfari da tuba ga Allah Allah yana da wasu lokuta keɓantattu wanda a wannan lokutan yake karɓar addu'o'in bayi yake karɓar buƙatun bayi yake yaye matsalolin bayi ya ce to idan ka dage da wannan Allah zai karba maka ba kama san kai Allah ma ya karba maka ba saboda yadda ka dage da yadda ka samu al-imam al-hasan al-basri Allah ya hada mu da hasan al-basri a jannatul firdausi yake cewa akthiru min al-istighfari fi buyutikum ku yawaita istighfari a cikin gidaddajin ku wa ala mawa'idikum da guraren zaman ku wa fi turqikum da kan hanya kana tafiya kana mota ne ka dinga astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai kana kan mashin ne astaghfirullah wa atubu ilai kana tafiya a ƙasa ne astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai kana zaune ne astaghfirullah kana kan gado kafin bacci ya kwace ka astaghfirullah kana kan bencin ka na ofis astaghfirullah kana shagon ka na kasuwa astaghfirullah kana masallaci a zaune astaghfirullah kana taɗi da wasu idan an ga bakin ka yayi hiru yana dan motsi ya zamanto istighfari kake yi inji al-imamul hasanul basari alaihi rahmatullahi almutatabi'a Allah ya bibiyar da kabarinsa da rahamarsa ya hada mu da ke a aljanna yace ka dage ku dage a cikin da istighfari a cikin gidajenku akan abun hawanku a zaune a temple a zaune kuna hira a cikin ofisoshinku a shagunanku akan titi yace wa fi majalisukum har guraren zamanku aina ma kuntum hasanul basari ya ce kai duk inda kuka tsinci kanku ku dinga istighfari ya ce la tadruna mata tanzilul magashira ai ba ku san yaushe gafarar za ta sauka ba ashe kenan dagewa kana yi ko da wani lokaci yana iya datar da kai ka dace da wani lokaci da Allah madaukakin sarki zai karba an so ga musulmi da ya dinga yawan gafara ga yan uwansa muminai kamar yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataba Allahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana duk mutumin da ya dage yana yi wa sauran mu'minai neman gafara yana nema musu gafara Allahumma ghafir li jami'il mautal muslimina wal muslimat Allah ka gafarta wa zunuban musulman da suka wuce da wanda muke tare da su annabi yace duk wanda ya dage da wannan yana nema wa ƴan uwansa musulmi gafara to Allah maɗaukakin sarki zai ba ladan kowanne musulmi da ya mutu tun daga zamanin annaba adamu ila yau mina haza har zuwa yau da muke rayu har zuwa yau da muke raye wannan hadisi ya zo a cikin sahihul jami hadisi na 5902 hadisi ne ingantacce sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cewa duk mutumin da ya wa ɗan uwansa addu'a bi zaharil ghaib alhalin baya kusa ko ya mutu ko kuma a yana raye amma baya gari baya kusa bai san kana yi ba qala al malaku al muakkalu bihi mala'ikan da aka wakilta ka aka wakilta shi a kanka zai faɗa ya ce amin Allah ka amsa addu'ar da kai wa wani walaka bi mithlin kuma kai ma Allah ya baka irin abin da ka roka mishi yasa ba a son kai wa mutum mummunar addu'a saboda kana da mala'ika da yake tsaye a kanka duk abin da ka roki Allah shi yake amsawa ya kai wa Allah idan ka roƙa wani mummuna zai ce Allah ka karɓi wannan addu'ar kuma shi ma mummunan da ya roƙa mar Allah ka yi masa kuma babban hatsarin da ke cikin haka shine kai ba daidai ba lalle bane Allah ya karɓi taka addu'ar amma shi mala'ika fa shi lalle ne ko da ka roƙa masa mummuna sai Allah bai karɓa ba in mala'ika ya ce Allah ya karɓa kuma kai ma ya ma irin wannan zai maka ko ba zai maka ba zai yi maka kaga hatsarin kai ka jawo wa kanka amma da alheri ka roƙa ko da Allah bai karɓa ba sai mala'ikan ya faɗa wa Allah cewa Allah wane ya roƙa wani alheri Allah ka karɓa kuma shi ma kai mar irin wannan alherin sai kaga ko da shi wancan ba a sami bai samu abin da yake so ba kai ka samu abin da kake so domin kai mala'ika ne roƙa maka Allah wannan yana daga cikin hatsari da mutane suke fuskanta idan ba su yi a hankali ba Allah maɗaukakin sarki shi yadda mu wannan hadisi na cewa in ka roƙa wa ɗan uwanka Allah zai karɓa mala'ika zai ma addu'a Allah ya karɓa imam muslim ya fitar da shi a nambar hadisi na 2732 Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da imam muslim a jannatul firdaus ya ku yan uwana masu albarka daga cikin samaratul istighfar abubuwan ƴaƴan itatuwa masu zaki da ake tsinka idan mutum yana istighfari shine na farko dai mu sani istighfari yana da wani matsayi a gurin Allah wanda Allah ne kadai ya san shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira tuba alherin Allah ya tabbata ga wanda ya samu a cikin takaddarsa da aka raba ranar kiyama ya samu ya ga istighfari da yawa a ciki wanda kalmar tuba din nan malamai suka fassara ta da yawa wasu suka cewa alhadatu tayyiba yanayi mai kyau ya tabbata ga irin wannan bawa wasu suka ce al'ishatul rabiya rayuwa yarjajjiya ta tabbata ga irin wannan bawa wa tutlaqu ala aljannati aw shajaratin fiha wani lokaci malamai suna fassara duba da aljanna ita kanta kuma suna katanta duba da wata bishiya da take cikin aljanna wata narkekiyar bishiya ne a cikin aljanna wanda mumine za su dinga jin kasuwa a karkashin wannan bishiya Allah ka tara mu da ni da ku a cikin wannan bishiya to idan istighfari ta yawa a cikin tefar ka inji annabi Muhammadu manzon Allah ya ce duba ta tabbata a gare ka wato alheri ya tabbata gare ka ko kuma aljanna ta tabbata gare ka ko kuma wannan bishiya ta cikin aljanna Allah ya haɗa ka da ni da annabi da sahabbai a cikinta wannan yana daga cikin alherin istighfari abu na biyu al-istighfaru sababun lilizunin rahma istighfari sababi ne na saukar rahama Allah madaukakin sarki ya ce laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamuna me yasa ba ku nemi gafara ba wanda idan kuka nemi gafara tabbas Allah zai muku rahama ya zo a cikin suratul naml aya ta 42 istighfari yana daga cikin alherinsa yana sababar da arziki da albarka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul no fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya haɗa mu da ibn al-qayyim a jannatul firdausi yace arba'atun tajlibu rizqa abubuwa guda hudu suna jawo arziki abubuwa guda hudu suna jawo arziki in ji al'imami ibn al-qayyim al-jauziya Allah ya haɗa mu da ibn al-qayyim a jannatul firdausi na farko yace qiyamul layli tsayuwar dare duba liman qama layla aw yaqumu layla alheri ya tabbata ga wanda yake iya tsayuwar dare jama'a domin wallahi ba karamin ni'ima bace Allah ya baka dama ka dinga tahi kana qiyamul layli ko dai kai sallah ko kai karatun alqur'ani ko kuma ka tashi ka dinga istighfarin nan da muke magana ko ka tashi kai salatin annabi ko ka tashi kai wata ibada daga cikin ibadoji duk yana daga cikin ma'ana qiyamul layl ko sallar nafilfili malamai suka ce daga cikin su imam ibn al-qayyim yace in kana wannan zai yi wahala kai talauci wallahi wallahi sai dai jarabawa amma magana arziki kan kun kulla da kai da arziki wallahi abu na biyu yace wa kasratul istighfar ibn al-qayyim yace neman istighfari musamman bil ashari idan dare ya je karshe daga karfe uku da rabi karfe hudu karfe hudu da rabi kafin a kira asuba ka tashi ka tahi iyalanka ka tahi yayanka ka ce ku ta cewa astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai idan wannan kana ga ka wuce wannan ka yi allahumma inni astaghfiruka kaza kaza wancan sayyidul istighfari da muka ambata ka karanto shi ka sake ka karanto kai tanana ta shi kai tanana ta sayyidul istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce zai yi wahala kai talauci da izinin Allah abu na uku wata ahudi sadaka dagewa da yawan sadaka sadaka sadaka sadaka ka samu ka mika komai kankanta baya in wani mabukaci ya zo bashi kai ko ba a tambaye ka ba kaga ya cancanta ka yi ka yi ka laluma ka ji aljihunka akwai dubu goma akalla za ka rayu zuwa gobe da safe ɗauki biyu ko uku ka bayar ka duba ka ga gidanka akwai abincin da za ka ci yau ka ci gobe har jibi ba da na jibin ka haƙura da na yau da na gobe wallahi ba za ka yi talauci ba da izinin Allah nawa ne daga cikin mutane za ka ji ya ce malam wallahi abu kaza ne a aljihuna sai na ɗauka na bayar kafin ne haka dai haka sai Allah ya kawo mu wani sanadin samun wani abu wanda ya wuce abin da na bayar nawa ne aka yi a cikin rayuwa nawa ne aka yi a cikin rayuwa ba za su misaltu ba ba za su kirgu ba ba za su kutantu ba barin ba ku misali da ni kaina wani abu da ya faru da ni wani bawan Allah ya zo gidana neman gudunmawa na garin da zai tuka nakan sa a kawo min buhun gari gidana da ke ina sana'ar ina da inji ina da wanda muke aikin garin muna fakijin muna sayarwa sana'a ta ne don haka a cikin riba ta sai muka tsara za a dinga kawo min buhu idan ya kare ana cirewa a cikin ribar da nake samu an kawo buhun nan ya kusa karewa shawara kwano hudu na yi waya da mai kawowa ya ce babu a ƙasa ni ma a yau za a tuka in dai ba na bada wannan to sai dai ko in sayo ko kuma ni ma in nemo a wani guri amma wallahi sai na daure na ciji na ce a auno garin gaba ɗaya a kawo wannan bawan Allah ina da sauran kuɗi a aljihu na naira dubu biyar ɗauki naira dubu ɗaya na bashi iyalai suna cewa babu na tukawar yau fa na ce kuka kawo wannan din suka ce a na ce to ku bari wanda ya kawo zai kara kawowa wallahi ina buga mota na zan fito sai abdullahi abubakar lamido zai ji ni yanzu haka kuma na bashi labarin da na je gurinsa malam abdullahi abubakar lamido dan gidan imam na masallacin juma'a na bolari ya kira ni a waya a ƙungiyarsu ta zakka da wakafi yace wani bawan allah ya turo da wasu buhunan shinkafa daga cikin waɗanda ya lissafa a bawa ya ce a baka buhu uku na ce tsarki ya tabbata ga Allah na ba da kwano uku Allah ya kawo min buhu uku wallahi tallahi mana na bugo mota na zo na juya buɗin mota na na ɗaga na ce zuba su Allah ne ya kawo su wallahi tallahi mana udu Allah wa antum muqinuna bil ijabati ku yi aiki tare da cewa Allah zai karba kuma zai muku sakamako duniya da lahira wallahi saboda haka wannan idan ka samu mutane da yawa za su baka misalin irin wannan tasha ta faru da su ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba saboda haka ka yi ƙoƙari ka dinga kyauta in ji al'imam ibn al-qayyim ya ce yana gadar da arziki wa zikiri awwalan nahari wa akhirahu sannan abu na hudu da ke daga cikin abubuwan da suke jawo arziki in ji al'imam ibn al-qayyim ya ce wa zikir da kuma ambatan Allah awwalan nahari wa akhirah farkon dare da yininsa ka dinga ambaton Allah ka dinga azkarus sabah idan kana wannan Allah zai kubutar da kai daga duk wani bala'i wallahi wani magana cewa wai mayu suna yawo a gari kaga mutane wai sun rude wai akwai wasu mutane masu shanye jini ƙaryar banza ƙaryar wofi malam mutane sun watsar da Allah suna jin tsoron wasu kartun banza wasu masu yawo suna shanye jini su zo gida na su shanye jinin gidan sun isa na rantsi da Allah duk wanda yake jin ya isa ya zo ya shanye jinin gidan ya zo ai kamar maganar malam Ja'far ne yace wallahi wasu mutane da suke ake cewa ana jin tsoron su yace na rantsi da Allah tsumman da ke cikin bola ya fi bani tsoro a kansu yace wala Allah hi tsumma akwai kunama a ciki dole kai taka tsantsan wajen daga shi kar ka je kunama ta rab yace wallahi wannan ya fi ban tsoro akan waɗannan mutanen banza ɗana ka ɗaya kana tsoron wasu karti kai da kake da zikiri kai da kake da addu'a kai da kake da istighfari mutane kawai sun watsar da Allah ba su da cikakken yarda da Allah dan me yasa al'umma ba za ta yi sa akan ka ba me yasa mugaye da azzalumai ba za su saka ka a gaba ba ba ruwanka da Allah abin da ake faɗa ma zuciyarka bata gama yadda ba ko kwanto kake yi kana tunanin anya abin nan zai yiwu ma ko in anya kaza din ma zai yi kaza Allah ya yi mana Allah kawo mana sauki yana daga ciki al-Imam Ibn al-Hajar Ibn Hajar al-Asqalani alƙalin Bukhari kenan ana kiransa qadil Bukhari saboda imamu ibnu hajar da ya zo sharhin bukhari duk inda ake zargin bukhari ya yi wani abin da bai kamata ba imamu ibnu hajar sanda ya bashi kariya sanda malamai suka dawo suna cewa qadil bukhari wannan shine alƙalin bukhari mai bawa bukhari kariya saboda tsabar yadda zai fito ma da abin da kai baka fahimta ba dangane da abubuwan da al-imamu bukhari ya rubuta a cikin littafin shi yana faɗa yace imamu bukhari ya bada wasu babuka guda biyu a cikin littafinsa yayi babul istighfar sannan ya zo ya babu tauba a jere sai ce isharatun ila annal ijabata ishara ta take nuna lewa lalle karɓar gafara Allah ya gafarta ko ya karɓi tubanka tusri'u ila man lam yakun mutalabbisan bil ma'siya suna gaggawar samuwa ga wanda bai takuda tuba da sabo ba bai takuda istighfari da sabo ba amma tare da haka malamai suka ce tuba daban istighfari daban suka ce shi tuba abu ne wanda yake nuna ka bar abin kuma ba za ka sake yi ba shi kuma istighfari kayi ko ba wala Allah kana kan yi baka kai ga bari ba amma kana so Allah ya fe maka suka ce dan haka kowanne mahallinsa daban shi tuba barin aikin sabo a daina zuba, zuba maka shi kuma istighfari akwai saban amma Allah zai lullube shi ya share shi ya kawar da shi saboda haka kowanne ana bukatar su yasa annabi idan ya zo sai ya ce tubu ilallahi wastaghfiru ku tuba kuma ku yi istighfari da tuba da istighfari bainahuma umumun bainahuma khususun wa umumun mutlaq akwai abin da ya hada su akwai kuma abin da ya raba su da haka yace lalle ana buƙatar tuba da istighfari kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya faɗa sanan daga cikin alherin istighfari jama'a yana saka wa ɗan adam ƙarfi na ma'ana da kuma ƙarfi na zahiri Allah ya faɗa mana a cikin ɗaya daga cikin surori ban manta ba suratu hud Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yursilis samaa alaikum midrara sai yace wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ya ku mutane na ku tuba ga Allah kuma ku nemi istighfari da gafararsa Allah zai turo muku mamakon ruwa daga sama zuwa ƙasa cikin al'amuranku da harkokinku ga baki ɗaya Allah zai maku ruwa mai yawa sannan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi kaga sai wannan ya nuna mai istighfari yana samun ƙarfi da lafiyar jiki jama'a na rantse da Allah hatta jinya da kake fama da ita yawan istighfari yana warkar da ita jinya kai ta istighfari kai ta tuba ga Allah matsalolin rayuwar nan kaf wallahi za a yi ta bala'i kai kana nan a gefe kana ta walwala sai ma aga kana ta ci gaba a ce wai ya ne me sirrin ni ba wani sirrin istighfari ne kawai sirrin kai ma kana da hiwafarwa kai ka watsan ne da za ka rike wallahi kai ma sai Allah ya fitar da kai kai ta tuba kana istighfari ga Allah subhanahu wata'ala abu na shida lalle istighfari sababi ne na buɗe abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya kulle wa ɗan adam ka buga nan ka buga nan ka buga nan zari ya kari ka sake ɗorawa ya kari ka nemi aiki ka rasa an zo gaban abin nan iyayenka ba zaman lafiya ɗan uwanka ba zaman lafiya mugayen makota mugayen abokai mahassada maƙetata mamugunta matsiyata kowa ya saka a gaba abubuwa gaba ɗaya sun kulle ka rasa ina za ka sa kanka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mallazimal istighfara duk mutumin da ya rike istighfari kana lahu min kulli dhiqin makhraja Allah zai bashi mafita a duk wani kunci min kulli dhiqin duk wani kunci da ka sani na rayuwa kullu kutiya kullu hasbiya kullu komai duk wani abu da ya kulle ma in ji annabi Muhammadu wallahi yace in kana istighfari Allah sai ya bude shi ja'ala lahu min kulli dhiqin makhraja Allah zai sanya masa mafita a duk wani kunci wa min kulli hammin faraja duk wani damuwa da takaici annabi muhammad ya ce sai allah ya sama farin ciki kai kuma a zuciyarka wallahi kaga kowa a tsumi kaga kowa a murtuke kaga kowa ya sa inda zai kansa kaga wani kamar a kwala masa ira ya ruga a guje kiran sa ba aka yi maimakon ya je sai ya ruga a guje tsabar abu da yake amma wallahi tallahi kai sai Allah ya fitar da kai sannan abu na gaba annabi ya ce wa razaqahu min haythu la yahtasibu Allah sai ya azarta shi ta inda baya tsammani man lazima istighfara wanda duk yanke istighfari annabi Muhammad ya ce Allah sai ya masa wannan tagomashi wannan hadisi al-Imam Ibnu Abu Dauda ya fitar da shi a nambar hadisi na 1518 Allah ya hada mu da shi a aljanna magana ta karshe wanda da ita zan rufe al-Imam Ibnu Ibnu Ibnu Taymiyyah al-Harrani yake cewa innahu la yaqifu khatiri fil mas'ala yace wani lokaci wani abu yakan zo ya kulle mun kai na rasa inda zan sa kaina aw shay'a ko wani abu ya zo ya dame ni aw al halata allati tushkilu alayya ko kuma wani yanayi da zai zo ya rasa ya na rasa inda zan sa kaina fa astaghfirullah sai ne ta istighfari ga Allah subhanahu wata'ala alfa marra sau ɗari kawai zan yi zan yi istighfari sau ɗari ya ce idan na yi istighfari na sau ɗari au aka ɗalla au aka fara ko kuma na yi mafi yawa ko ne mafi ƙaranci yan sharihu sadara sai in ji ƙirjina ya buɗe wa yan jaliya ishkalu ishkalu ma ashkala sannan duk abin da na ji ya dame ni wallahi sai na ji ya warware wa kada akunu fi suqi ibnu taymiya yace wata lokaci nakan zama ina cikin kasuwa awil masjid ko kuma ina cikin masallaci awil madrasati ko kuma ina makaranta la yamna'u li dhalika min adh-dhikr wal istighfari duk halin da na tsinci kaina a cikin waɗannan baya hana ni istighfari ila an anala matlubi bazan daina ba har sai naji abin da nake bukata a gurin Allah na same shi karanta wannan magana tasa a cikin littafin mai suna al'uqudul bahiyya li ibn abdul hadi shafi na goma Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da wannan malami a aljanna haka ya rawaito mana daga a gurin ibnu taymiya cewa duk bala'in da ya tsinci kansa a ciki yace kafin ya istighfari ɗari ko sama da haka ko kasa da haka Allah ya yaye masa yace kuma zaman sa a masallaci ko kasuwa ko makaranta ko fita gari baya hana shi ya dinga istighfari ba zai daina ba har sai ya ji ya fita daga cikin kuncin da ya shiga me yasa mu ba ma yi mutum ya zauna ya dinga jin wakar banza mala mutum ya sa wa kintoki mutum ya sa airfis mutum ya kunna rediyo a motar shi mutum ya kunna wayarsa mutum ya hau facebook mutum ya dinga abubuwa ga abin da zai yi allah ya yi mar damuwa amma yana tsayawa na bata wa kansa lokaci allah ya yi mana da ni da ku gabaki daya daga karshe akwai abubuwa guda biyu da za mu gabatar na godiya ta musamman ga wasu daga cikin bayin allah wanda allah ya ba su iko suka taimakawa al'umma a wannan gari wanda kuma kamar yadda kuka sani ɗabi'ar mu ne ba za mu bari wani abu ya faru ba mu isar da godiya ba abu na farko akwai wani bawan Allah ana ce masa Abdulsalam Yahaya Ahmad shine ainihin wato executive director ED kenan na wani bangare daga cikin kungiyar North East Development Commission wannan bawan Allah akwai ɗan uwansa Malam Adamu Ardu imam na gra da ke masallacin yusuf fantami islamic center nan gra kwanakin baya ya kira ni ko in ce satin da ya wuce don abin bai wuce sati ba shi mala adam ya ce min lalle ga wannan bawan allah ya kawo buhunhunan abubuwa da kuma katon-katon na abubuwa a rabawa mutane alhamdulillahi ni ma an bani wani bangare an kuma ayyana min sunayen waɗanda ake so a bawa kuma na isar musu akwai wasu manyan malamanmu a garin nan da wasu daga cikin mutanenmu a garin nan a takaita abubuwan suna da yawa amma dai ya aiko da shinkafa ta kai buhu 300 buhu 345 shinkafa kadai ko kuma mu ce buhu 3,450 sorry buhu 3,450 wanda mu ma an ba mu wani bangare mun raba wa wasu bayin Allah bana son ambaci sunaye ne saboda maslaha ta waɗanda aka bani dama in mika musu wannan sako sannan akwai siga buhu 670 wanda shi ma an ban wani bangare na raba wasu bayin Allah akwai spaghetti buhu 490 akwai vegetable oils wato man gyada a galon 720 wanda shi ma mun rarraba akwai shadda da atamfa dila dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin dila dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ainihin wato hamsin shi kuma malam adama arɗo ta ɓangarensa kaɗai shinkafa buhu a ɗari takwas da wani abu aka bashi ya raba da kuma vegetable oils, oils galan dubu ɗaya aka bashi ya raba wanda ni ta hannunsa ne na samu wanda a, muka isa zuwa ga wasu bayin Allah wanda kamar yadda na ce ba sai na ambata ba malam abdussalam yahaya ahmad wanda ɗa ne ga shi former grand kadi wanda yake shi ne marigayi wanda ya jagoranci limancin masallacin malam aminu ibrahim daurawa inda yake tafsiri ɗansa ne kuma ma'aikaci ne a wannan north east development commission wanda ya aiko da wannan kaya don a rabawa bayan allah a garin gombe bayan wannan kayayyaki da ya bayar a rabawa ɗaiɗaiku mun ji labari ya aikawa hatta sarakuna da dagatai da sauransu duka ana nan ana ta raba wannan kaya a cikin garin nan muna addu'a allah ya saka mishi da alkhairi domin wannan ba karamin aikin alheri bane buhunhunan suna da yawa domin ɗazu nake magana da himala adama ardo yake ce wallahi har yanzu ma sun gagara kididdige adadin buhunhunan da bawan Allah nan ya turo har yanzu ba su kididdige yawan su ba yace amma dai a takaice kamar wanda na ambata din nan kamar wannan hine suka gano kafin su gano sauran saboda ya kasa abun kashi kashi bangare bangare duka ya baza shi to amma kamar yadda na ce muku shi alheri ko baka bai iso ka ba karka dauka ba alheri bane ita akwai yiwuwar Allah ya iya iso da shi ta wani guri ko ta wani bangare ko ta wani dalili daban zuwa gare ka Allah ya saka masa da alheri mutum na biyu da zamu yi godiya har ilau shine a minista na transport na yanzu shine sanata Sa'idu Ahmad Alkali sanata Sa'idu Ahmad Alkali satin da ya zo din nan ya nemi mu gana da shi musamman yasa aka kira ni yace na je gidansa ina so mu gana da shi kuma na je muka zauna muka gana a ganawar da muka yi da shi akwai abubuwa guda uku na alheri biyu kusan suna kan hanya ɗaya kuma an tabbatar da shi ɗaya daga cikin wanda aka tabbatar da shi shine ya ɗauki kyautar mahin sabuwa ya ba wa limaminmu na kamsu salawat na wannan masallaci shine malam yusuf mamadiyo jiyan nan muka danka masa mashin ɗin a hannunsa da takardunta da komai allah ya saka masa da alheri abu na biyu akwai ma'aikaci da ya mana alkawari kuma har mun tura mar takardun zai ɗauke shi aiki da izinin allah muna addu'a allah ya saka masa da alheri abu na uku shi ma akwai wasu nau'in kayan abinci da ya ce zai turo amma bai riga ya turo ba akwai lokacin da ya ɗauka cewa zai raba wannan don haka zai turo mana muna addu'a Allah ya bashi ikon turowa Allah kuma ya bashi ladan wannan aiki da ya mana saboda haka ya ba mu kyautar mashin wanda aka ba wa limam na kamsu salawat tana nan yanzu haka a hannunsa muna addu'a Allah ya saka masa ya biya shi da jannatul firdausi yan uwa za mu dakata a nan saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fe mana Allah maɗaukakin sarki ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah maɗaukakin sarki ka sa mu gama da duniya lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمني